بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأرض فأهلكنا أشد منهم وأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشر في الرياض وهو في انتصاب غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تفتت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من احوال العباد جعل العلماء واسطة في بيان الاحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التنبيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله المباركة الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan babban birni na Kaduna makarantar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a kuma nan fadar jihar Kaduna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci wannan karo abubuwa guda hudu suka shigo da kungiyar izala Kaduna kuma shi shugaban kungiyar na ƙasa baki daya fadilatu sheikh imam al-doktor abdullahi balala da kansa ya jagoranci wannan tawaga abu na farko da ya shigo da mu wannan jiha ta kaduna shine seminar ko workshop da aka gabatar a jiya a babban ɗakin taro na jni inda maluma suka tattauna a kan bakar al'unin nan ta kana ƙato yan ƙara ƙato jiya a musu soke hafa da gyaran kafin da ayoyin alkur'ani mai girma da ingantattar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka raba mu da wannan bakar aqida wanda suka ce annabi bai sai sa baki harkar musulunci ba amma katar da ne da ya sa baki Allah ka gafarta mana bayan wannan yau da safe aka kaddamar da littafi da littattafai waɗanda shugaban majalisar malamai ta ƙasa babban shehu malami ɗan madina taɓali kai sai hadisi mufti na ƙungiyar izala dr ibrahim jaro na tarihi da manhaji da sira zafiya na sheik abubakar mahmud zuni aka ka gafarta wa baya allah ka lullu da kabarin baya da rahama allah ka kara ta hankali kabarin baya allah ka sa a sa mala'iku su sa wa kabarin sa turaren aljanna allah ka sa mala'iku su shimfiɗa masa da dumar aljanna a kabarin sa Allah ya sa a buɗa masa kabarinsa iya ganin ɗan adam Allah ya sa kabarinsa ya zama dausayi daga dausayin aljanna Dr. Ibrahim Jari Jari'o ya ga muhimmancin wannan littafin da aka rubuta shi da harshen turanci aka fassara da harshen hausa Dokta a matsayinsa na ɗalibai na wannan babban makaranta ta shaka bakar mamun gumi ya ga akwai bukatar yin hidima a kan da'awar malam mafiya yawan mutanen da malam ke da alaƙa da su a ƙasashen waje a ƙasashen larabawa suke ya kamata a fassara littafin zuwa larabci domin su ma su ƙara sanin wane ne malam dokta ya zauna ya yi wannan aiki tare da tuntuɓa da fadilin shek abubakar babur gumi musamman babban shehu malami dr ahmad shek abubakar babur gumi a shek ibn shek bayan an gama wannan littafi dokta yana da rashe bayan wanda suke nazarin wannan littafi suka ce an yi aiki da ya kamata sannan aka sa lokacin da yana kaddamar da wannan littafi ba wancan muka yi ba ba maulidin shirya maka ba abin gumi muka yi ba littafin muka kaddamar sai da kawai ɗan bid'a ya ce kai da yake ke za a na sun ke yin maulidin addini sun yi maulidin addini kun san duk inda bidiya ta kasa ta koya ma ƙarya shi dan bidiya abin da iya kwantar ƙarya da tsohuwar bidiya da sabuwar bidiya duk kwantar ƙarya suka iya kwantar ƙarya to ba abin da ya kawo kenan ba mun zo an kaddamar da littafin malam bayan wannan dokta ya yi ya kamata ya yi ma wannan mazhaba mai albarka mazhaba malikiya wacce na kasashen afirka ta yamma mafi yawa da ake amfani da ita wannan mazhaba ya ga yi kamata ya yi hidima wannan za a yi kuma a ahalari littafi ne da fito malikiya an yi shirbutun su ne dokta ya ɗauko tsari na nazmu tsari na zube na waka ya rubuta wannan littafi domin ɗalibai su iya haddacewa ya ɗauko a shibari shi ma ya masa rubutu da wannan style ya dauko iziya ita ma ya rubuta ta a waƙe ya dauko risala ita ma ya rubuta ta a waƙe da kuma larabci larabcin kuma don gari a larabci ɗan madina yawon babba hausa kana kungurmin jahili wai kai ne mai alfahari da mazhabar malikiya me ne kai tsira na mazhabar malikiya ya yi ba malikiya sai da harkar jahili ina so ku gaya mu a wannan zamanin namu a nan Najeriya waye ne wani malami ya yi wa mazhabar malikiya hidima wacce Dr. Ibrahim Jalo Jalo zai mata. Ga ba da zai samu wani tsohon ɗan ƙauye can cikin duwatsu yana aishi da kajalo ba a yi son an kare masa da kowa suna ba za ka yi rubuta da yaranci ba kawai sai ana magana malanta ka saba shi kawai sama da kakin kimo kamar za ka je taron suna to gare ne ya sake mana magana mazhabar malikiya a Najeriya daga yau sai mun tuka tsakanin mana hidimar da kewa mazhabar malikiya babu shakka shugaban majalisar malamai ka kai shugaban majalisar malamai ba shakka dokta ta rike wannan kambu na shugaban majalisar malamai an ka yana rike da kambu ga fili ga mai doki ko kawai ne rubuta shi da wake ne zai yi mana kawai kun ce Allah ya fara yau an kaddamar da wannan littafi mazan malama da kawai za su halarci wannan taro shugaban kungiyar da rana na Najeriya yana da gaba shugaban majalisar malamai ta kasa original doctor of research Dr. Ibrahim Jalo Jalo yana wurin ya fara ya kai littattafan nan an jera su bayan Allah suna duba suna ganin aikin da aka yi Allah ka sultan bello ya ce doka ta haɗa ku da aiki ya ce doka ta sa ita da na visa ya ce alfiya alfiya rubuta suna da barki dubu dubu kai ta kai kayan rubuce rubuce wajen barki dubu shida kawo a can yi nazari wasu da zai dubu shida ko shafi shafi aka ce ko ya hana da yake da dai nazari wannan shi ake cewa capacity shugaban majalisar malamai ya ka fasa capacity kai ba ba ka yi yana da capacity da fili ka bai dai
dama ne mu ba mu sai muku ba da bai bane
kabiru gwamna ma bai taba cewa malami ba da mere ne almajiri ne na wani wani tafi a abin da abin wani wani ne kusa da marketo amma ne in gaba wani na san malam idan ne na ba ku ku na san ɗan asibu Eh, ba wa wasu kuma a aikin kurban akwai waɗanda muka girme su akwai waɗanda tsarin rashi mu akwai kuma tsofaffi da sun yi mai wa amma ni ka tsaye da su duka ya aji gudu ina addu'a Allah ya sa wannan ne tafi albarka bayan wannan ɗazu an yi taro na majalisar koli ta wannan ƙungiya ta jama'atu zarafin bidiya mai kamata sunna kuma a wannan taro an karbi rahoto na kwamitin fatin layya da bayan Allah suke tarawa duk shekara domin a aikin addini wani abin da zai baku sha'awa daga fatin layya da aka tara da waɗanda ba su layya ba suka ba da sadaka ta hanyar rasi a wannan shekarar an tara kuɗi da ya kai naira miliyan ɗari da saba'in da ya abu kun san me yasa bayan Allah suke ba da fatan rago su gare ya saboda in sun bayar sun gano ba gara ba su ba shugaba ya ce ku kawo gudunmuwar fatun layya za ku iya kyar samun karɓunki a abuja an biya ko ba biya ba kun gan shi ko ban gan shi ba tsakaninku da allah kun gan shi ko ban gan shi ba sai ku ce allahu akbar shugaba ya ce ku kawo gudunmuwar fatun layya za mu gina masallacin juma'a a birnin tarayya abuja masallacin umar ɗan kaɗa a hukutar ƙungiya ta ƙasa an gina masallacin ko ba a gina ba kun kai shi ko ba ku kai shi ba ba kudin fatin laye ne kadai aka amfani da shi ba bayan Allah ma sun ba da sadaka aka kara saboda girman aikin da aka yi shugaba ya ce ku kawo gudunmuwa na fatin layya za mu gina tun tiyatas a jami'a a abuja an gina ko ba gina ba mun yi taro a ciki ko ba mun yi taro a ciki ba guda biyu ɗaya red carpet ɗaya green carpet duk da mutane ba za su ba da gudunmuwa ba sun ga abin da ake yi amma na kana ku shekara goma kana nan cin abu ɗaya a rasa me aka yi kullum baka da aiki ba ka tara mutane a abuja na ce sai an yi magana a ce sun zagi nan cin sun sun zagi nan cin wannan taro da aka yi najeriya ta haɗu abu na ƙarshe da aka yi ake gudanarwa shi ne yanayi wa'azi da ƙasa da ƙasa kusa abin da zai ba ku sha'awa a taron da ake misali na ƙaddamar da wannan littafi na ce shugaba yana nan shugaba majalisar malamai yana yana yana nan. shugaban malamai mai tsabani ne Nuraya. Mana abu basir sai ba. Mana abu basir yana ta ba ku sai rana ku. Sheikh Ibn Sheikh. Dr. Ahmad Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yana wuri. Ya ce shugaba ka yi ta haƙuri. masu cewa izaba ta rabu ƙarya suke izaba tana nan dunkule kuma kai ne shugabanta to bari mu sanar da mu ji ko shi ma za a yi wazi a ce ƙarya yake yanzu bai ba mu muka faɗa ba ba mu muka faɗa ba don ka yi ba daga gidan shi da kuma babu kun sai ya kuma zai baku shawara babban shehu malami shehu yusuf muhammad sabo ne ya kuma yana wani ba shi kadai ba hassan shehu ismail idris ibn zakariya shi ma yana wani ga gidan shi abubakar mahmud gubi dokta na nan general abdulkadir yana nan dokta hamza yana nan gidan malam an fito gaba daya ga kuma gidan sheikh ismail da yusuf ibn zakariya izara tana hade ko ba ta hade Allah mun gode maka waɗanda suka ce ai san da aka bai zana ba mu balaga ba so sun balaga to Allah ya ƙara balaga a ci a ci gaba da a ci gaba da balan lagewa Allah ya ƙara balaga Allah ya ƙara balaga da na yi wannan dimmin na duba gabas da yamma kudu da arewa iya kallon ka bayan Allah ne su zo su ji magana ba wallahi kai ka san cewa Allah kadai ke yi tare wayannan jama'a ba wani malami ko mai wa'azi ko mai zakin baki da yake ita da wannan da Allah kadai yake gyara ta Allah ne gode masa to ku so da ku ji ku bayin Allah idan ka ga mutum a wutar jahannama sakacin sa yayi yawa sakacin sa yayi yawa shekul islam ibnu taymiya yace mai imani ba baya yin kuskure bane mai imani ba baya yin laifi bane mai imani ne kan yi laifi mai imani ne kan yi kuskure mai imani yana iya saba ubangijinsa saboda talallaɗiya ta kwashe shi amma matuƙar yana da imani in Allah ya yarda daga ƙarshe sai ka gan shi a aljanna saboda abubuwa guda goma abubuwa guda ba abubuwa guda goma a takbir a takbir a takbir sako ake bani na babban daraktar da'awa shek yakubu musa hassan katsina sautin sunna kura tun kina karama kika firgita yan bidiya shehu ya ce yana katsina duk da bai samu damar zuwa ba amma yana tare da wannan taron live ya ce kuma yadda ake haskawa da tocila mai batir uku a ƙara batir biyu su zama batir biyar ya ce saboda ana kaduna ne makarantar shek abu gama mun dubi kuma yana muku fatan alkhairi ko an sa ko ba ko an sa ba duk wanda ya ansa ya ce allahu akbar sai ku saurara ku ji abu na farko da yake ceton mai imani ko da ya aikata laifi ko da ya aikata kuskure shi ne tuba shi ne ne tuba duk girman laifin da ka aikata in Allah ya maka gamdakatar da tuba daga nan duniya to in Allah ya yarda an gama ana sa ran Allah zai karbi tubanka ana ramma laifin da fi kowanne girma shi ne shirka yana daga cikin manya-manyan zunubai kisan kai yana daga cikin manya-manyan zunubai zina waɗannan gingima-gingiman zunubai da ke kisan mutum a wutar jihannama da ƙaddara za ta riga fata tsotsai ya sa ka aikata idan ka yi tuba wa Allah tuba ta gaskiya Allah zai karba wannan ne dalilin da ya sa ana da masu watan furkan Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون yayi dagari ومن يفعل ذلك يلقى أثاما me zai faru يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ana raba ina mafita إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات Aha.
وكان الله غفورا رحيما ta zarce ta zarce ta zarce ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله full stop متابا full stop full stop full stop Allah yana magana da gargatun bayinsa da kwarai yace su ne waɗannan da la yad'una ma Allah ilahan akhar ba su kiran wani abin bauta tare da Allah madaukin sarki ba su yi wa Allah shirka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ba sa kashe rai wacce Allah ya haramta illa bil haqqi sai da haƙi ya kashe wani shari'a ta kashe shi yayi zina da aure shari'a ta kashe shi yayi ridda ya kidawa addinin musulunci shari'a ta kashe shi amma su ba sa kashe rai wacce Allah madaukin sarki bai yadda a kashe ta ba ya haramta a kashe ta ba aikin su bane ba sa aikata wannan katobara wala yaznun sannan ba sa yin zina sai Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ɗaya daga abubuwan nan guda uku yalqa asama to ya fada cikin su to da zunubi inji Allah madaukakin sarki yudha'afu lahu al'azab yawm al-qiyama saboda ya aikata babban zunubi za a ninka masa azaba a ranar tashin alkiyama idan aka danna shi a wutar jahannama wallan kamidu fihi zai dawwama a ciki mahana yana abu wulakantawa da tozartawa in ji Allah wannan magana da ban tsoro take wannan magana da firgici take sai Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila
ya aiki amalan saliha yayi aiki aiki na kwarai to waɗannan bayan ma Allah ya karbi tubansu fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat munanan ayyukan nasu ma Allah zai canja su da kyawun ayyuka inji Allah Allah ya ce wa kana Allahu gafurar rahima Allah mai gafara ne mai jinkai ya kuma su yi wa Allah shirka ya kuma su hada Allah da wani ya kuma su yi wa shehunna sujada ya kuma su yi wa kuduba sujada ya kuma su yi wa auliya sujada ya kuma su yi wa asriya sujada ya kuma su yi wa mijiba sujada ya ku masu yi wa gaban dosu sujada ya ku ya ku ya ku ya ku dama ba ta ƙara da kutuwa zuwa ga Allah ya ku ‘yan ta'adda masu kashe mutane ba su jira ba su gani ba a je ƙauye a banka wa ƙauye wuta a ɗauki jariri a je ba ruwan zafi mace da ciki a kashe a fasa cikin a yi kisan kai a cikin masallaci bayan Allah ba sallah a je a karkashe su wani irin bala'i ne wannan wata irin musiba ce wannan amma duk da haka kofar Allah abu da take ko to ba ku koma zuwa ga Allah ba da kuke so ya ku mazinata an yi zina a hotel an yi zina a guest house an yi zina a palo an yi zina a bandaki an yi zina a toilet an yi zina a kitchen an yi zina a swimming pool an yi zina a abuja an yi a kaduna an yi a kano an yi zina da budurwa an yi da bazawara an yi da karuwa an yi da yan banza an yi an yi matukar akwai sauran numfashi ƙofa ba ta rufe ba ku tuba ku koma zuwa ga Allah ya ku bayan Allah ya ku ahlus sunna karbure da ƙananan zunubanmu karbure da ƙananan laifukanmu mu tuba mu koma zuwa ga Allah na san me nake yi ba daidai ba ka san me kake yi ba daidai ba alaran ma ya san me yake yi ba daidai ba kin san me kike yi ba daidai ba kun san me kuke yi ba daidai ba sun san me suke yi ba daidai ba mu tuba mu koma zuwa ga Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal وتوبوا mu'minun إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ku تفلحون tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ku ya kuma su imani domin ku samu rabo a lahira ya ku bayin Allah mu tuba mu koma zuwa ga Allah ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asarakum ayyukafira ankum sayyi'atikum الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Allah ya ce ya yi hannazin amur ya kowa da suka yi imani. Tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah. Taubatan nasuha, tuba ta gaskiya, ya ku bayin Allah, mai cin amanar matar sai tuba, mai zalunta ɗan sai tuba, mai cin amanar mai gidan sai tuba, ɓarawan akuya ya tuba, ɓarawan saniya ya tuba, ɓarawan gwamna ya tuba ɓarawan sanata ya tuba ɓarawan ɗan majalisa ya tuba ɓarawan ciyaman ya tuba ɓarawan kansila ya tuba ɓarawan ɓarawan ɓarawan ɓarawan abu na biyu da in ka aikata laifi zai iya cetonka shine istighfari istighfari bayan Allah ku yawaita istighfari bayan Allah ku yawaita istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara فقلت استغفروا ربكم إنه كان da Allah غفارا zai yi masu istighfari يرسل السماء عليكم مدرارا bayan haka ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم wa an أنهارا tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله why إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ce Allahu Akbar Allahu Akbar ku kabbara ubangiji Allahu Akbar wa kabbiru takbira Allahu Akbar Allah ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fara wa mutanen duniya gaba daya ya ku bayina da kuke kasassaba ya ku bayina da kuka sha tafi karfin cikin ku ya ku bayina da kuka fada cikin sabo ya ku bayina da kuka wuce gona- gona da iri Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah tun da dai akwai sauran numfashi kada ku ɗaya da ƙauna da rahamar Allah in ji Allah maɗaukakin sarki saboda ne inna Allah lallai Allah ya gafirin zunuba jami'a yana gafarta zunubai gaba ɗaya su Allah maɗaukakin sarki kuna bi gafara Allah maɗaukakin sarki Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya su saboda ne innahu huwal gafurur rahim shi Allah shi ne mai gafarar shi Allah shi ne mai rahamar da gafarar da rahamar duka nashi ne shi kuma ba marowaci ba ne shi ba mugu ba ne shi mai tausayi ne ko da mun gafara ya gafarta muku in ji Allah marowaci tashi da daddare tashiyar Allah da kuka yi arwala kafarta karanta fatiha da sura yi wa Allah ruku dago kai goshin ka ƙasa tashiyar Allah madaukin sarki da kuka goshin ka na ƙasa tsarkake sunansa ambaci darajarsa da girmansa nemi gafararsa ka ce ya Allah na rusu ba ya Allah na tuba ya Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu Allah zai gafarta zunuban gaba daya ka koma fari kal kamar ran da uwarka ta hega in ba da Allah wace wannan annabi nuhu ya ce sa kuntu sakiru rabbakum na gaya wa al'umma ta ku domin gafarar ubangijinku innahu kana gafara Allah mai yawan gafara ne ya ku bayin Allah ku nemi gafarar ubangijinku masu cin amanar makwabci ku nemi gafarar ubangijinku masu murkushe yayan mutane masu tallar gyada da tallar aya ku nemi gafarar ubangijinku ina ɓarayin waya masu ƙwace a lungu ku nemi gafarar ubangiji ya kai miga nemi gafarar ubangijinka kai ina matasa da aka ruɗe kuke sarar junanku da ta kuba da addina wai kuna bin 'yan siyasa an bai da shi mahaukaci wai ya biyo ɗan majalisa da adda ya shafa shuni a fuska yana billahi lafi mutu sai ya yi sai kayi sai kayi to kamin yayi kai kayi hauka to in ba ma haukaci ba da kada wata kada wasa ta akan kwalta kada mudi sai yayi mudi bai da ɗane ina ɗan shi yake mudi bai da ƙari ne ina ƙannansa suke mudi bai da tauba shi ne ina tauba shi sa yake mudi bai da suna ta suna da ban ilimi kai kuma ya da kai mahaukaci Allah ka ba mu ikon tuba ka ba mu ikon istighfari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin istighfari sama da sau 70 a zama dai annabi sai ya je ya istighfari sau 100 wanda bai taba saba wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya gafarta masa abin da yi da wanda bai yi ba duka Allah ya gafarta masa abin da ya gabatar da wanda ya jinkirtar duka Allah ya gafarta mashi umar da manzan Allah sarasa na ke donin daraja kamin a faɗi abin da ya aikata sai an ce mun yafe maka kenan da ya kamata mu muka fi cancanta mu ta istighfari matukar muna istighfari Allah zai gafarta mana mu ta neman gafara a wajen Allah maɗaukakin sarki abu da uku da yake ceton baya mai imani ko ya aikata zunubi shi ne ayyukan kwarai da yake yi wannan alwalar da kake yi tana wanke maka zunubi in baka sani ba sallar da kake yi tana kankare zunubi sallar asuba za ta kankare ta azhar ta kankare ta la'asar ta kankare magariba ta kankare insha ta kankare juma'a in ta zo ta kankare zunubin sati daya in kai umra ta kankare da shekara in kai aikin hajji ya kankare da shekara kai hata shekarar da ke zuwa idan kai azumin arfa a kankare idan Qur'ani mai girma ya ce innal hasanatu yuzhibna sayyi'at
ذلك ذكرى للذاكرين Allah madaukin sarki ya ce innal hasanat lalle kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da muna da ayyuka idan ka kurkura baki watakila an samu tsotsai ka rutsa da wata yarinya a lungu ka mata kes kun san gaye matsala ne akwai gayi suna nan akwai su a kaduna ko babu masu matsayar mutane a jikin katangawa ana hira hirar da ake ce no gap Allah ya zama kawai ba da rabu daura ma rabu daura wani gaya ya matsa yarinya a lungu ana wannan hirar ta no gap sai haska shi da tocila kawai sai ya gan shi ya kai bakinsa ya hada da nata ya manne shan rayu da Allah gafarta masa ya ce kai ne kake mata ya ce billahi na ziwazi nake mata man qabbala imra'atan la tahillu lahu qurba shafatahu 'ala an-nar yawm al-qiyamah duk wanda ya kiss da matan da ba tashi ba wannan labban bakin da aka da kawo kiss ya kai ka tsotso wannan billahi lazi da mata da mata kiss na tsotso sai da dai tsotso wani ya yawu zaka ji yawu kamar wani zare zare zare za ka gura ka wutar jahannama to wannan bakin sai an murza shi akan wutar jahannama amma aka yi sa'a sai kai alwala ka wanke fuska ka kurkura baki ka wanke fuska sai ka wanke wannan zunubi Allah ce Allah sarki ya wanke zunubin to na yafe maka sadaka tana kankar zunubi tana raba mutum da bala'i ku yawaita ayyukan alheri saboda suna kankar muna da ayyuka innal hasanatu yuzhibna sayyi'at ana ce ban lokaci ya matso a kowa ji sai gari ya waye mun shirya duk wanda ya shirya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Mada bai sun kaga wani goro su hatsi yake kara Allahu Wato tun da shi goro ne a tawa ziyar da safe watakila kusa da shi akwai wani ango yana gaugawa ya je ya koma gida ya ta amarya yi wa annabi muhammadu salati amma shi yana nan a kai wa'azi a filin wa'azi yana kabara ba za a tashi ba to sai mun tashi ango ya waye to ku yi haƙuri ba a tashi daga wa'azi ba kuma ba za mu bari mu zama kamar yan maulidi ba kusa yan maulidi ba sa tashi sai gari ya waye su ba a cikin su akwai masu haɗawa da ƙwaya ne shi yasa suke kaiwa har gari ya waye shugaban kungiyar izana na ƙasa baki daya shugaban majalisar malamai na ƙasa duka suna ƙasa kuma za su hauro da yardar Allah saboda haka za mu dakata nan sauran guda bakwai ku bi mu bashi in mun haɗu wurin da ya kamata za mu ɗora daga inda muka kwana forward ever backward never walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا me Allah zai musu sai aiki da wani وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا me عظيما Allah zai kara musu da shi ولهديناهم صراطا مستقيما kitabuhu mis ختامه مسك wa fi zalika وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
shugaba Sheikh Abdullahi Balalo muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka. Wannan jagoranci da Allah ya ɗora maka Allah ya taimake ka. Wayannan nasarori da Allah yake ba tafiyar ka Allah ya ƙara mana wayannan nasarori. Shugaban majalisar malamai Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka. Allah ya ƙara wa zuri'arka albarka. Allah ya ƙara wa ilimin ka albarka. Ai ta mana rubutu muna fa'idantuwa. Shi wancan tsohon ku bashi ya ta bada labari ku ku ta rubutu ɗalibai suna karanta. shi kuma yana can yana cewa in samu shinkafa da wake in ci in ci tsire in ci zogale da kuli in ci yaɗiya da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. A fadilatu Sheikhu Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe tare da alarama Dr. Ahmad Ibrahim Suleiman Kano Allah ya saka muku da alkhairi. Sadda na sauka sai nake ganin daga jiha ta Kebbi a ce akwai mataimakin shugaba na nan shi yake wakilta shugaban kungiya na jihar kebbi alhaji usman bawa muna maka barka da zuwa tare da sakataren kungiya na jihar kebbi alarama malam yusuf suru muna maka barka da zuwa da tawagarku allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi mai wa'azi na gaba shugaban kungiyar jama'at izaratul bid'a wa iqamatus sunna na kasa shugaban haɗin kan ƙungiyoyin ahal